أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد قال فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna masu farawa da jata da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahaman shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tsarin albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da biyar ko? a? biyar haka ne ko? biyar ga watan zulhijja hudu hijira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda insha Allah ta'ala yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da shida in ya inganta. Wanda sai ke ana fara mu daga cikin wannan masallaci na Sisi Tawaye a inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna usulu sunna na imam ahli sunnati wal jama'a imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi taken karatun namu shine tauhidi addinin annabawa ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da kuma fassara daidai da kuma aiki da daidai wannan insha Allah ta'ala shi ne darasin mu na goma daidai a cikin wannan misali na usulul sunna wanda ba mu mushe ba muna kan wannan gaba inda malam yake mana bayani dangance da sunna sai yake cewa usulul sunnati indana mu addini a wurin mu ahal sunna wal jama'a yace shine at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ruko da abin da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke akan shi wal ihtida'u bihim da kuma koyi da shi koyi da su sahabban وترك البدع وكما قال البدعة يشي وكل بدعة فهي الضلالة سبيل تلك البدعة جماعة فتاكي وترك الخصومات وكما قال رجيم أسمع الدين والجنون مع أصحاب الأهواء وكما زما تاريد مع أبو كاسر ري سنة البدعة وترك المراء والجنان والخصومات في الدين da kuma barin jayayya da ɗan kuri a cikin lamarin addini. Imam Ahmad bin Hanbal sai ci gaba da cewa wa sunnatu indana mu abin da ake ce ma addini a wurin mu shine asaru rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne hadisa annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa sunnatu tufassiru alqur'ana mu a wurin mu sunna annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisai kenan suna fassara mana alqur'ani wa hiya dalailul qur'an su ne suke bayanin ainihin abin da alqur'ani ya zo da shi yace wa laita fi sunnati qiyasa babu qiyasi a cikin sunna idan ba a kwatanta sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wani abu kuma menene wannan abu yake cewa wala kudramu da halamtar sannan ba a buga ma addini ba a buga ma sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam misali a wurin mu yake cewa kuma wala kudraku bil uquli sannan ba a fahimtar wannan sunna da hankali ba wai ba a buga hankali a sha wannan magana maza Allah ta ci karo da hankali a muna fahimta imani ake so a yi sai ke cewa wannan a hawa kuma ba a gama sarari da sunna muna fahimta in sauran ka za ka yi kabi sauran ka in kuma sunna za ka yi kabi sunna menene addini a wurin mu ne ake so gare mu sai ke cewa inna ma huwa al-ittiba' abin da ake so gare mu shine mu yi biyayya mu bi nasoshin alqur'ani mu bi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tarkul wa tarkul hawa da kuma barin sarra muna fahimta ko to muna kan wannan gaba inda malamin ke jawo sunnatu tufassiru alqur'ana ai sunna ai hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sun zo da wasu sabbin bayanai ba ne sai dai sun zo suna bayanin alkur'ani ne sannan wannan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa da alqur'ani tana ƙara bayani kan abin da alqur'ani ya zo da shi muna fahimta a wancan karatun da muka yi mun yi bayanin alaƙa hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alqur'ani ko za ka gani mun kawo misalce-misalce da dama tayo ma na so mu taba su saboda yadda muka taushe har za mu shiga cikin karatun mu sai ke almuhi yana da cikin abin da ya sa imamu ahmad bin hanbal yake mu addini a wurin mu shine hadisa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda alqur'ani abin wanda yake kowa ya sallama muna fahimta sai dai an samu jinkikai wanda suke inkarin wata hadisai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke izgini da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yake bayani wannan da kuma ta a tarihi sun ce a zamanin shi ne wannan tana ta taso wanda ake ce magani kalkul qur'ani cewa alqur'ani ba magana Allah bane ba halitta Allah ne muna son sako to hadisai biyu suke wannan bayani kenan ana son musulmi ya yi imani da hadisa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda alhamdulillah Allah ya kawo mu a zamanin da hadisa annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da su sun zama da kamar rana muna fahimta ko haka kuma wanda ba su inganta ba kenan in mutum ya ci aiki da hadisai sai dai in ya bi sanin shi kuma ba yadda za a yi kai wannan addini ba ka bi shari'a annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda mun kawo misalce misalce da dama a cikin a cikin wancan karatu namu da ɗaya gabata shi yasa magabata in aka tambaye su menene hukuncin abu muna fahimta ko a za ka ga jinnatin da ya zo musu alkur'ani ko hadisi e ko hadisi annabi muhammad sallam sai su kawo muna fahimta saboda dukkanin su in dai sun inganta su masdari ne wanda za a komawa gare su a kan hujja a kan addini kuna fahimta ko shi yasa kamar yadda aka yi na Abdullahi bin Mas'ud da ya yana bayanin cewa Allah ya ci ne mamaci wanda ta zo kitso ta ƙara gashi muna fahimta da mai kitsa da wanda ake kitsawa da mata masu shirya da mata masu wannan zanen nan duka Allah ya ce musu albarka to akwai wanda sai take a a ita ta karanta littafin Allah amma ba ta ga inda Allah ya ce ya ce musu ibn mas'ud ya ce ai ko biki karanta ba tace a ita alamat ya ce ma ha tace yace biki karanta ba tace ta karanta tace yace ita ce to ina wurin yace biki karanta wa in Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ataakum rasul fa khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu tace wannan kan da tace yace to ai manzo Allah ne da yana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna fahimta sai lalaci ne zai samu mutane sai a yi sai a karanta hadisi annan Muhammad sallam sai da suna tambaya to wannan farilla ne ko sunna ne ko musahabi ko ba haka nan bane ba yo kai an ce manzo Allah ya tambaya in ba lalura ba ina ruwan ka da bincika ne da sai wannan sahabbai ba ruwan su in dai manzon Allah ya yi umarni sallallahu alaihi wasallam ba ruwan su da sai wannan abu muna fahimta sai in bayani ya ilimi ya kama nan da za a shafi wanda yana kwananci ne wanda yana nuna sunnanci ne wanda yana nuna musahabanci ne amma kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana kai ji sai mutum ya ce ah to ai ai je mi sunna ce mun ji sunna ce haka ne ko ba haka nan bane ba to kai me matsala kai da sunnar da kake kankare ta kake aske ta a ai inda farilla ne a ce yanzu manzo Allah bai kake mishi biyayya ba ko kuma haka nan bane ba to sahabbai ba su ma tambaya in dai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam su ba ku ruwan farilla ne sunna ne musahabi ne wannan din ya rage naku kuna fahimta ko to sai Imam Ahmad bin Hanbal ya kawo wannan mas'ala ta gaba wanda ake fama da ita a zamanin shi sai ku shaware ta fi sunnati qiyasun ai a sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ai addini a wurin mu ahadu sunna shine babu qiyasi mun kai mun dan bayanin wancan menene ake ce na siyasi abinda ake ce na siyasi a yare na larabci shine a kasanta wani abu da wani abu kamar da wannan taba wancan karatu na mun gane a haɗa wani abu da wani abu ko a daidaita wani abu da wani abu shine ake cewa siyasi to amma in ka komo a yare na shari'a abin da yake nufi daban muna fahimta to imam ahmad bin hanbal kamar yadda yake sananne yana daga cikin mutane masu tsananin fada kuma masu takatsantsan kan lamarin siyasi lallai kamar da yawa daga cikin malumai sun sallama har da wannan mazhabobi guda hudu mafazil tasharif namu shine akwai alqur'ani akwai sunna akwai ijma'i akwai kuma siyasi ai inda ake dauko wannan addini namu tushen wannan addini namu shine alqur'ani da kuma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'i muna fahimta abinda magabata na kwarai suka haɗu kan ingancin shi kuma rashin ingancin shi sannan da kuma kiyasi ko za mu samu ake so mu kiyasi to imam ahmad bin hanbal ba yana magana da kiyasi ba ne na shari'a musulunci sai dai yana magana kiyasi na yare na larabci wanda a kwatanta wani abu da wani abu kamar yanzu nasi yanzu sai ka buga nasin da hankalinka muna fahimta kamar yanzu annan muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ku sha nonon shanuwa nonon shanuwa yana maganin kowace irin cuta misali to kai yanzu ka kawo wani hankalinka ta ce to yanzu sai na tashi gaba mun gano cewa kamar bari in ba ku misali karara wanda za ku gani a kwanakin can wasu daga cikin ƙananan 'yan boko sun wani ƙazamin binciken su wai sun ce sun gano tsakaka tana da amfani dabba ce mai amfani wanda bai kamata a kashe ta muna fahimta ko to yanzu ka gana ai hankalin su ne suka gwara akan nassa annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yanzu suna son su nuna bincike ya gano amfanin ta kamar yadda magabata suke cewa wancan kiyasi za su zamu ne ake ce kiyasi yace wannan kiyasi yana nuna faɗin addinin da cika addini saboda a kiyasi ne za ka zawa ka ji abubuwa da dama ake shiga musu hukunci a shari'a musulunci sai ake an yi kiyasin kaza da kaza ya ba da ya ba da kaza a cikin a cikin addinin musulunci kamar yanzu kun ga wancan da kuka ɗauki misali da tsakaka to mu kuma hadisi da yazo sai ce mu ka kashe tsakaka ko in ka mutu bugu guda ma ta mutu akwai ranar da za ka samu ta sha bambam da wanda ya yi sabbin muna fahimta to yanzu sai kai ka yi ci karo da wannan binciken a matsayin ka na wanda yake mai bincike to wannan binciken kai tsaye kai tsaye in dai ka zuci da aka ce ma hadisa annabi ya inganta to kawai ka gane mun gane ba a son ka kawo hankalinka ka dora akan nasi ko kake so yanzu ta ya za a kusanta kaza da kaza a in dai Allah yake shi ne Allah yake tabbatar da sahaba annabi sallallahu alaihi da kuma masu imani daga an kira su zuwa kan lamarin addini cewa suke sami'ina wa ba'ala sabani yanzu ko ko ba haka ba yanzu kuma an samina wa ana haban mana to yaki yana daga cikin abin da ya shafi lamarin na addini kamar da malamai da dama suka tabbatar a kan haka duk da akwai wasu daga cikin zahiriya wanda suke kallon suke cewa babu su yarda da kiyasi ba suna fahimta to amma dai kiyasin nan magana mahi sharhi kuma da malamai da dama suka yi kanta shi ne kiyasi abu ne wanda yake tabbatacce kamar da shekul islam ibn jami'a ke da littafin wannan yake tabbatar da irin abubuwan da yake samo musu nassi a cikin alkur'ani da kuma sunnoni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda a yayin na shari'a in ka ji an ce qiyasi ana nihi da ilhaqul far'i bi aslin fi hukmin shine a ba wata sabuwar mas'ala wani sabon abu da ya taso ha a ba shi hukunci bi aslin da abin da yake da asali a cikin addinin musulunci ta yaya li'illatin jami'atin bainahuma saboda wata illa da suka hada a tattare za mu za mu kamar kare da zuba bayani yanzu misali zamanin annan muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka sani wannan zamanin ita ce wannan zamanin a jiyan da aka sani ta ita ce yanzu mutum ma iri iri ko ba haka ne ba to amma yanzu sai kaga ana kiyasi ana haɗa su da cewa duk abin da ke sa maye giya ne kamar da hadisi yanzu kuna fahimta to yanzu in ka ce ba dan kiyasi ba sai a tsaya kan wa'ancan abubuwan mayen da aka sani za mu za mu ji yanzu kamar can da da ne ake zarta zinariya da azura saboda su ne kuɗi kuna fahimta to amma yanzu su ne kuɗi ne kuɗi yanzu lambobi ne ma da takardu ba an fi kawai ka tabu a koma da mu koko an kama hanya to kun ji abin da ake ce mai kiyasi da ne yanzu al'asul din shi ne abin da yake da nasi a cikin addinin musulunci shi kaji an ce faɗi kuma yana nufin wani sabon abu kenan wanda za a fitar da hukunci daga wannan asalin abin da ke da asali yanzu misali kamar da Allah ya cewa wala ta kullu ma uffin ka ake ma uwaye uff wannan kalmar to wanda malumai suka ce ita ce kalma ta ƙarshe cikin maganar da za a gayi ma babba wanda daga ita babu kalmar da ta kai ta zama wata kalma kan mara kyau ga babba wai ta ƙarshe ba wai ba to sai sai ka shiga da zaki cewa to ina ga zalin uwaye muna fahimta ko cin mutuncin su ko bugun su ko kaya musu magana mara daɗi Allah ya ce wala tanharhuma kakkai musu ma tsawa to idan ga bugu shi ne wannan kiyasi misali sai a zo da wani ya bugi mamman shi ko ya bugi ba shi Allah ya tsare kamar yadda aka ma malin ya tsaro nan tambayar ko wasu sai ko yake wai mamman shi tarar shi bashi a wuri da tarar shi bashi kuma ba ta biya shi ba wayan biya halitta ya ɗauki motar ta ko ya ɗauki ko kuɗi ne ta amsa wurin shi ba ta biya shi ba sai ta ɗauki motar shi ta sai na kawai ne wanda abu masa mace haka wai yanzu ya halitta ya kai uwar tashi kara da cikin kabila hakkin shi shi ma da yake to yanzu kaddara kai ne mai kara kuma kai ne alƙalin wani hukunci za ka muta a muna fahimta ko ko kenan ana yi ne saboda ni ne illatin jami'atin bainahuma saboda wata illa da suka hada a tsakanin kunkuncin su yana iya yana yana iya zama guda Allah ya dasar da wanda kiyasi wasu daga cikin malamai suna karkata kiyasi a abin da ya shahi kashi uku akwai kiyasu da aula bayan shi kuma akwai qiyasul sawi sannan akwai qiyasul adna to duka in lokaci ya isa za mu zo mu yi bayani sannan qiyasi akwai gyararri tankaɗaɗɗe wanda ake iya amsa sannan kuma akwai qiyasi wanda ya gabata ne ba a amsa shi irin wanda shaitan ya yi ko da Allah yake mai shaitan ya yi sujjada ga annabi Adam ko shaitan sai ya yi qiyasi wanda yake lalatattun kiyasi kawai sai ce ana khairun min na yi shi alkhairi sai ce ni khalaqta ni min narin ni wata halice daga wuta wa khalaqta hu min shi kuma ka halice shi min da kasa ko kuma laka muna fahimta yanzu shi ɗan sai ya kwatanta ni wuta da kuma laka wanda yanzu yana da cikin kiyasi lalatacce saboda ni ai wuta da laka ba abu bane guda ko to sabida da ba karatu wani ba da muke yi wanda za a yi sauraya da wani ka'idodin saboda in aka zuwa ha sai a bar zuwa daga cikin mu ko to Allah subhanahu wa ta'ala ya ya ya dafa da mun baki daya kenan wannan su ne kalkasu siyasi da kuma da kuma abin da ake ce ma abin da ake ce ma siyasi wanda akwai dalilai da dama wanda daga cikin magabata suke kafawa a shari'a kan addinin shari'a na addinin musulunci ta abin da ya shafi ne alƙur'ani da sunna kan lamarin da ya shafi kiyasi kenan har abada kenan kiyasi ba zai taɓa cin karo da aya alƙur'ani ko hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan abin da ake nuna ma ba za a taɓa kwatanta alƙur'ani ba ko hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wani abu na sha musamman ko yan boko duk lokacin da aka zo da wani bincike wanda binciken karara ya saba ma nasan hadisi ko nasan aya karara misali kamar wanda kake cewa babu Allah dinin sifa misali ka ga wannan kai ka karanta kul huwallahu ahad Allahu samad haka ne ko ba haka bane to dan me zaka tsaya fata ma kanka lokaci har ka rasa hada su lokacin bari ga su ne da dalilin ko suna da gaskiya sai ka ce to bari ka hada gano da kayi kiyasi wanda yake lalatacce zai iya kai ka ga halaka a annan muhammad sallam ya ce a yi da karni sai a ce ko ba a yi kiyasi a yi da hannu ko a yi da hannu wasu su ce a yi a yi da karni allah shi ne da wanda abu guje daga cikin hadisai wanda suke nuna wannan kamar yadda an samu da yawa daga cikin magabata suna kawai hujja kan wannan hadisi shi ne hadisin ma'azu lokacin da annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aika shi zuwa yaman sai yake cewa annan sallallahu yake cewa ya ma'az ya kai ma'az sai ma ta hukum dan ta kai ma al'umma hukunci na aika ta na aika ina ta ga kamar matsayin wakili na aisha sai ma'az yace zan yi hukunci da alqur'ani zan yi hukunci da da littafin Allah subhanahu wa ta'ala sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake ce mishi to fa in lam tajid to yanzu in ka bincika alqur'ani misali ai alqur'ani ya ce ayi sallah ko haka ne kuma haka nan bane kamar da muka zo muka yi bayani alaƙar sunna da alqur'ani ko qur'ani ya wani umarni ga manni sai sunna ta zo tararar da shi muna fahimta ko qur'ani ne zai haramta wani abu ba ki ce sunna ta zo ta yi tafsiri wata abubuwa ta ce ban da to yanzu in ka yi ba alqur'ani baka samu abun ba fa sai yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa bi sunnati rasulillah sai in aiki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce ko in baka samu a sunna ba ma sai ce cewa sai in yi kokari shi ne in yi ishtihadi da ra'ayina muna fahimta mene ra'ayin shi anan shi ne malamai suka ce sai ya dauko wani aya kamar yanzu misali an zo mai da wani eh misali in ka dauka ka shi sada da cin zuba guda bane yanzu misali wannan wani shi da aika ga ta ce ta zamani haka ne kuma haka bane ba to yanzu kamar mai shan taba sai ce so yake sai ka kawo mai aya karar wanda take karazan ko irin ta haramun to ai da qur'ani ya zama shiri a ce komai sai an zana shi na wani karamin ɗan duniya da ya zuce ma wai ai qur'anin ku ya ce ma fa na kun fita min shi ko ai komai alqur'ani ya yi bayani shi ko sai ce bai ji sunana ba aka ce wani suna ce ku kai ce kai karamin da iska ba ka ji Allah ya ce tarku ka ka'ima ba sai ka bin wani sama aka mana an ce Qur'ani ya zani ko ni wai ina dan wake tambayoyi na izgi sai ce Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun mun gani yanzu kenan in an tambaye ka biyan sun ce shan taba taba haramun ne in kace eh haramun ne sai mutane taba ce kawo karara ayi da kace taba haramun ne misali akwai ayar da ta ambaci sunan taba kanalar ko oil ko shisha to lalle shisha nan da kace shi misali to amma ni malamai suke hada su suna hada su da wa'ancan masu asali wanda suke da suka yi tarayya a cikin hukunci iri guda sai su fitar da hukuncin su kenan shi ne ba'azu yake ko zan yi irin wannan aikin kaga kenan shi yasa malamai suke cewa duk inda ka rinki ya to akwai ijtihadi a cikin shi amma ba duk inda ijtihadi da yake kuma ce da kai kiyasi muna fahimta to ai kiyasi ana hada wani abu ne da wani abu kinan an ayi kokari hito wasu ra'ayika ne hada tare da ni amma ijtihadi sun zai iya ijtihadi ko ba kiyasi ba muna fahimta ko to kun ga wannan hadisi na mu'az yana daga cikin wasu hujjoji da malamai suke kawo hujja suke kawo hujja da shi kan kan abin da ya shahi eh abin da ya shahi kiyasi kina al-muhim ana kiyasi ne inda babu nassi karara na na na al-qur'ani muna fahimta ko wasu na cewa wannan ayar da Allah yake cewa wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat amilatan mutma'innatan ya'tiha rizqaha ragadan min kulli mata Allahu akbar Allah yake cewa yana buga mana misali da wasu alƙayoyi guda biyu wasu alƙayoyi ne Allah yake cewa alƙayoyi ne guda biyu wanda suke rayuwa mai daɗi cikin aminci ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan ta ko ina alheri shigo ce ta ko ina arziki suke samu a fa kafarat bi al'ummi Allah sai suka kafu ce ma Allah muna fahimta da ni da wannan ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba kamar da Allah ya ce wa al-insani sabran fi makanihim aya ko jannatani ayyani wa shimal wanda wasu daga cikin malamin tafsiri suka ce wannan mutanen ta bai wai in ka wuce a cikin lambunan in kana ɗauke da kwano ba ka buƙatar sai ka zira hannun ka su kana wucewa suna faɗawa da kan sai kwari da muna fahimta to yanzu nan sai Allah yake ba misalin wannan alƙaryun guda biyu sai ke cewa kuna cikin ni'imomi suna cikin arziki wanda arziki yana zo musu ta ko'ina kwatsam sai suka kafu ce ma Allah kan ni inda shi sai Allah ce fa azaqa ay fa azaqa Allah libasul ju sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tantana musu azaba kan ta yunwa wal khawfi da kuma tsoro bima kanu yasna'una saboda abin da suka kasance suna aikatawa to karkashin wannan ayan malumai suna hisabin kiyasai da dama yanzu misali in ka dauka in ka ɗauka wannan ayi da Allah ya ba da misali da alƙayoyi guda biyu an ce kiyasi a haɗa wani abu ne da wani abu ba sai kun fahimta ba ha da dama daga cikin malaman tafsir suka ce wannan aya tana magana da mutanen Makka da Madina suna cikin aminci aikar kalli ko suratul fil da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi gora mutane wanda ne yake musu allazi at'amahu min ju'in wa amanahu suratul quraish ko abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake ce musu ila su quraish ila fi quraish ta shi fara ta ce fa ya'budu rabb hadha al-bayt ko mota ma ku bangijin wannan gida wannan daki na ka'aba ko wani ubangijin nan wane ne ne allazi abawahum min ju'i shi ne ubangijin ko wanda ya ciyar da ku ta haraci amma kai ka kalla maka a yanzu malam sai yin ku kayan ayyukan wanda da marmari kuma masu adu kuma masu lafiya ka ce duniya kamar nan kai ake yi ba muna fahimta wa amanahu min khawf da shi suna cikin rishin aminci Allah ya kawo musu aminci to shi ne nan malumai suka ce miye ni'imar da suka kawo su ma Allah shi ne aiko annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ya yi to yanzu za su ga malamai da dama sai su ce ashe duk wa'anda suka samu ce ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai iya jarabta su da irin wannan abubuwa yunwa da kuma rashin tsotsai da kuma rashin zaman lafiya saboda ni an kawo ce ma Allah an kawo ce ma manzon shi dan da su wannan ai kun ga suna cikin aminci amma da suka kawo ce ma ma Allah shine suka yi mutunci ga manzon Allah ya zo suka ci mutunci shi suka ke imani da shi sai Allah ya musu ya musu wannan Allah ya karanta an asu da yake cewa sai in ya karanta irin wannan aya da yake cewa da kasiya ne saboda in kin makkani mu aya ce sai tana kaman maraki yace kaman ne dan Allah ya muna ni'ima yace ka kalla maraki da fa yana daga cikin garuruwan da Allah ya ma albarka a cikin Niger yace za ka zauwa ni'ima ma da Allah ya musu suka tsaya musu suna suka mai da ta yi sauri yace ba ya iya da dala goma ko dala biyar za ka kai biyar da lafiya kai ya mai kai ta kai ya da dala goma ko dala biyar kun za a ba ka mai sanyi da sukari kwanai da gaske ka sha malam in ɗaya bai ishe ka ba da dama in suka sha ɗaya shi kenan kaddara ka sha biyu wai yanzu fa sai suka samu wannan kurin ta yi sauri ko yanzu kafin ta yi sauri ne ake kera musayi ko gane ba wannan wai ta yi sauri ne da kadago ka sha kunu da sukari da sanyi to kenan lokacin da suke daɗi ne ake sha ɗan baka yake taimako yace da can maraɗi duk dukashe da motoci da motuna suna kwana kowar gida ne amman da aka shiga ɓanna bayan gaskiya ta zo kun san shi Allah yana kawo ma kunna mu'azzibina hatta na ba sa rasula ko to lokacin da aka zo ana bayanin gaskiya da aka fara sanin gaskiya aka kawo ko muka ake hada da ita to sai Allah ya jarabe ku da abubuwa daban-daban na fahimta ko shi yasa kun ga ko wannan yankin da ake fama da shi bari ba ku wani misali yanzu a dai kana kallon makka kasan suna daga cikin kasashe masu aminci a duniya kasan aminci da ke da kwai a makka ina ne ake kallon suna jesus model america babu shi a wanda suka yi rayuwa su gaya musu saboda har yanzu ana kiyaye dokokin allah za ka ga shaguna suna bubuɗe ba mai zuwa ya ɗauki kayan wani mota ku ji labarin samsam da yake gida za ka ta ta kwashe famun ka diga ka yi da kan za zuwa ɗauka a yake mota ba a tashar motoci ta wani duk da za ka shiga sai da kamar su kai kara da su to man gashi nan banza ko ina ba zai ɗauka shi daga kaga an ɗauki mota ka su wata kila yare ne wanda ba su yin magana sun ga mota ku na bari su hau kuma daga sun je sun gama ɗarin su su wuta ayyuki gaba ba ka ji a da ce wani makwabcin shi ke da wata mota da yare da lafiya yake da gyara sun taɓa ya sama su har yayi maka ya ga ana fi ta lillahi ka ka iya zuwa a ɗauke shi da Allah ya kira shi su wani hawan sa ba ya kira sai aika mata ko sun kalla amincin da mutane ba sai da har yanzu duniya ba inda ake tsayar da tauhidi ake faɗa da bid'a da shirka irin saudiya duk duniya duk duniya ka gani da ihu ba kasan musulunci irin makka da madina wallahi duk duniya duk wani mai tsare da zai ce ma wai akwai ta iran wace ce ma iran ana maganar musulunci makka da madina mala'iku ne hukuncin buda duniya da sai ya kewaye ko ina ban da ta to har yanzu kasashen ne suna cikin aminci to kalla dai yadda Allah ya azurta su ka san kuma suna da kuɗi larabawa da Allah ya ba su duniya eh ba ku gane ba fa ku kiyaye wani abu safan Allah da har kaga a Saudiya ba su da rubiyoyi suna bayyana mun gane musamman bid'a mai sunan bid'a ne ko ko kuma irin shirkoki don daga an kama su can kana bukanci ya ke ma kashe ta kawai za su a lokacin ana ba da labari in aka kira sallah dokar da ke da kwai duk wanda ya kuskura an kira sallah bai sai sallah ne don samun shirki ko daga ranar shagon ya zama na gwamnati haka ake ga wani shagon ya zama na gwamnati canji da cewa suke kasa jawo muku bala'i Allah ya haramta sai da sai da lokacin da ake sallah. Kuma har yanzu akwai lalata da dama wanda a ƙasashen Saudiya hawa da yawa. In ka ji hasa irin wannan filim da ake kallo na shigantaka, ƙasashen su kana shiga, da sani ne in ba yanzu ba lokacin nan kayi malaman suna bayani sai a shiga nan malik faisal ya hana sai yan tarbi a shiga nan wuri zai nuna ma kuma za su suna ƙoƙarin kiyaye hatta dokoki wanda ba saba ma shari'a ba to suna zaman lafiya saboda mu suna kiyaye dokokin Allah har yanzu babu kasa kamar da muke muku a duniya wadda take faɗa da shirka da bila irin Saudiya ba Iran da kake ji an ce wai Iran ana Iran suwa-suwan musulunci daban Iran daban ku gane amma makka da madina kowa ya san nan ne tushen addinin kuna fahimta kace yanzu wannan NDDC ko ɗan wannan rigo su biyu su zo su ba wani labari wanda zai sa ma kin makka inda a wannan rai da muri a linnasu lallabi kuma dai duk ya kaddi kan kiri ka ko duka ido isha makka dole ka biya kuɗin ka kaje ta tsayari a jumara in ka isa ka ji san tsere da kenan ko ba haka rabu ne ba to wannan yana daga cikin shari'a ake yada mutane almuhimma abin da suke sani bayani kun ga ko munan jiya ana fama da wani ɗan sekiriti ko ana fama a ce akwai talauci ko akwai kaza wallahi da an tsayar da dokokin Allah wallahi sai Allah ya azabta mu duk abin da muke tsoro sai Allah ya kawo mana da shi kai dai ga misali wannan karar Allah ya ba mu cikin alqur'ani to Allah yana da wani abu da yake ma bayi shine duk lokacin da ya musu ni'ima suka zucice to sai yiwo da azaba ga ai kuma daga cikin ibn qayyim yake cewa da Allah yake magana wanda suka saba manzo Allah Allah yake ka gargade su ka Allah subhanahu wa ta'ala ya farkan musu da wani bala'i ko kuma azaba mai raɗaɗi yake daga cikin azaba mai raɗaɗi shine Allah ya kashe zuciyar mutum yau akwai laifuka wanda mu ɗan Nijar muna kallon su ba ma laifuka ba ne haka ne ko ba a karan ba ne ba yanzu misali shan taba hannu mai da shi wani abu wani abu ne ko shan shisha ana ma kallon bariki ne ko shan giya ko aske ne wannan misali ana kallon wani abu ne maulidi mun mai da wani abu dan gare shi dan musamman ofishin laban ko kuma haka ba ne ba sannan ka kalla gidajen giya gidajen karuwai muna fahimta ka kalla manna kuma wanda ba a ma mai da tsakoni ba yau an yi nijar ka ita kace lawo da hijabi ba mu tafi menene ba mu tafi wani ma sai kallon ashe wancan ba wani ba menene wannan abu ne wanda sai ne muri an wuce shi kan mutane ko kuma haka nan ba zai ba ka ji duka wannan bumbai da sunan nisa ba to dan ne Allah zai zara mu wallahi azaban nan da kake yin ana magana ta lalace zuciya ko ta samu jawa da cikin sai da za ku ga ana taba Allah ana taba annabi ba mu da kishi kaga wani sakarai mara alkibla yana ihu kan demokarasi ko yana ihu kan kasa amma amma Allah shirka amma Allah kahunci amma Allah mutunci an ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru saboda shi akwai wai kuma wai wai musulmi ne ko kuma haka nan bane ba to amma da an gwada ko wallahi za ku sha mamaki za ku sha mamaki wannan alƙunut da ake ta yi a ci gaba da yi amma a yi duk da siyasa ta shiga cikin lamarin ko kuwa ka ramba da wallahi sai an komo an gyara ha bai wa barawo kullum ne ta shiga gidanka kana bari ko hauki wai kai kullum ko kake a ayi bari a ci gaba da addu'a ko kuma haka ramba ne ba Allah ya yi koyi imani yi aiki wata yawan mawa amalakum sai Allah ya ga aikin nan to amma yanzu kun ga irin wannan maganganun ko da malumman wasu da wasu daga cikin shugabanni da wasu daga cikin talakawa duka ba su tsawon sa maganganun ba su ba wani ke son ka ce mai abu ka Allah amma yana sa Allah ya kawo zaman lafiya ta da koren shi koren shi Allah ya ce ko kuma haka na bane ba mai son ka ce mai Allah ya haramta kaza ba mai son ka ce mai manzo Allah ya ce kaza ba kai abin amma mu da ni haka zuwa alƙur'ani da shi daga rena hali wallahi ki ta ci ka ko kuma haka na bane ba gaskiya ba ta da daji kana ganin da mun shi haka ne ba mu so yau ka zo ka ce za a sa shari'a musulunci daga wanda za ku halawa a kan musulmai ne ko ba haka yan bane ba shi da mun tsani da da kami yana kokowa to mai yawanci ba ta ka ajiye ne shi kan wani inkarin su ne da aka murmushe dan haka bari ne kokowa ya samu amma shi addini nan sai ne rin ba wani abu bane ba yau ba su gani jira addini cikin kirkire ba ko ba haka yan bane ba kirkire ba da gori da irin salolin da ake yi wani wani kirsa ne misali wani ku ga mun irin al'adodi da ake wani budin daji misali wasu tarkace ne duka su ma aikin sirri ba kuma haka ba ne ba to musulunci ma cikin sirri ya za ku ku zauna lafiya bai yiwa saboda dai mun ga kowa Allah yake roƙo shi yasa muke ga muku kiyaye ko kuma haka ba ne ba abin ba ta Allah ake roƙo ba sai a bar kowa ita abin da ya ga dama magabata suna daji daga kaga matsala ta yi yawa abin da suke ta shi ne ta yi ta yi su bi fari ta tuba ya sha Allah ya ba mu labari a cikin Qur'ani ko akwai su tabshiru rabbakum innahu kana yushiru samaa alaikum wa yumdidukum bi amwalin ويجعل لكم جنات وما لكم لا تظنون لله وقارا babu tsoha gaskiya dai ce ba ta da daɗi amma kowa ya sani in ana fa a zauna lafiya to wani da wani a zo maganar da ta gaskiya mu zo mu daidai ta mu yi da juna mu adalci sai a zauna lafiya kawai Allah ya shirye da mu baki daya to kun ga wannan yana da cikin abubuwan da malamai suke kawo hujja da shi kan kiyasi da kuma da kuma wasu wasu wasu ayoyi da dama haka sahabbai da dama an nakalko daga gare su suna yin irin wannan ijtihadat nasu kan wasu wanda suka dace da zamanin su su haɗa da wani nasi in kuma suka ɗauko wani magana wanda yake in ijtihadin ne a nasu fahimta kamin nasi ya zo musu nasi yana zawa sai su yi waki da wannan magana su bauta muna fahimta ko saboda su san ba ɗaya ba suke da mu su bakin da aka ce ga nasi ya zo su za su za su yi waki da duk wani abu da yake ko da kuwa wane ne ke yin wannan abu kuma ko da ko wane ne ya fasawa da wannan abu muna fahimta ko Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu wanda akwai akwai hadisai da dama kamar hadisin Abu Huraira wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi alwala da duk abin da kuka ci wanda wuta ta taba misali duk in ka ci abinci wanda aka dafa da wuta to ka je ka yi alwala yanzu sai wani yake ce mishi to yanzu Allah shi ga mata mana yanzu wannan hadisi kenan yana nuna ba a alwala da ruwan zafi sai ce mishi ya kai dan uwana kanka shigo ma shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani abu wanda ka dace da shi ba wanda ba sai ga ya shi ba kai ka kawo ka hada ta da shi annabi cewa abin da fita ta dafa ai an san ruwan zafi ko ko dai annabi bai ce ruwan zafi ne ba ta ruwan zafi ko ya jidda hadisin wannan hadisi ne wanda an shafe hukuncin shi ina fahimta ko ina cikin musulun hadisi ne wanda an shafe hukuncin shi saboda an samu da kai shi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cin abubuwa kuma bai yi abu Allah bai sai sallah kamar da ke da kai hadisin Jabir da sauran sahabbai muna fahimta ko sai dai wanda ke da kai tabbatacce shi ne wanda in aka kiri naman ne naman rakuni mutum zai yi allah almuhim ana so mutum ya sallama ma duk wani abu wanda yake shirya annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta zo shi kamar yadda allah ya ce fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum Allah ya ce al'ummar duniya ba za su taɓa imani ba har sai sun hukunta shiriyar manzan Allah sai sun hukunta kai manzan Allah karan kanka kai ne alƙali dangance da duk wani abu da zai faruwa a gare su sun malaye su ne su an kusa yin sannan ba za su taɓa yi a shigararsu ba har da wani ɗan damuwa ko ya yake yin ma ɓare ta dangance da hukuncin da kai manzan Allah ta yanke wa yi san limu taslima sai sun yi kauya ta yi bisa ɗaya. mun gane ko ka a karanta ma hadisi ta ce kai wannan hadisin sai na an tsananta wa ya tsananta a wanda ya fassara ma hadisin ne ya tsananta ko wanda ya karanta ma hadisin ko ko mai hadisin a jawo aya ta ce kai wannan aya ta yi tsari ko in ka ga tsaurin wannan aya to ka sani ba inda ya lashe da ke sai ta jahannama dan kana tuhuma Allah ko manzon shi da rashin ne dan shin adalci ka tana lokacin da wata ai tata ana zauwa ana ga ko ai ai gidan wani ce ai gidan wani cewa zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi mamu da sassauci ko aka ga shin sahabbai wani da abubakar ne kowa ne sai ce kai yanzu kai ne zaka shiga tsakanin haƙƙin Allah da bawan shi yake kai wallahi ko fatima iyan manzo Allah sai ta ta manzo Allah sai ya dace mata hannu sallallahu alaihi wa alihi sallam banda dai mu karatu ko ba ba ta ba kana ji karshen adalci dai ko ni yake kai to in da wani kai kenan kaga ba magana a zo a nemo mutane farma a to sahabbai haka suke duk lokacin da suka zo da wata damuwa in dai manzan Allah ya hukunci sai su sallama kuma ba su yin wani damuwa ka kalla wannan mata mata da wanda ya arma zai zainab ko ko hasa zainab ko kalla da annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nema mishi almi ai ba kai yarda ba dan wanda ma yake bai yarda ba Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin bai dace ga wani mai imani ba wala mu'minatin ko wata mai imani idza qada Allah wa rasuluhu amran Allah da annabi su hukunta al'amari yace su suna da wani ra'ayi tsakanin wannan suka ce wallahi ni ya da tun da dai Allah ya ce bai dace ba ga mai imani mu wani za ku ga mutum kai ta jawo mai ayoyi da hadisai ya jiya amma daga an kira mai gidan shi ba sai duk wani wanda ka ruwa zai ba da labari ce ɗan uwa ne an yi an yi sulhu sun kiya an kira ne ma an kira duka an ja masa a yau kawai sai ce ina shi da shi ko na ne ba kawai sai aka kira mai gidan shi ce ta ji huwa na wani ne sulhu ya gagara masa biyu ta wani da Allah ka mai magana kawai waya ya ɗauka kira shi wani ke ne ke kaza ko daga yau ka isa na kashe maganar da sai ya huce sai ce to shi ke nan sun sai a rayuwar tsaron ya muna a yawa a cikin wannan da yin da in ta jawo ayyun da hadisan ba su ganewa kuma ba ni imanin ba za su wani takarar mata mata shi za ta biya ba ko ka ba ta amma ne ba kawai ta mai huska ce sai ya bada dole ne ai Allah cewa yayi menene ayi Allah yake cewa mukayyib lahu shaytanu ko wa man a'rada an zikri duk wanda ya kauda kai daga ambatan Allah Allah yake sai mallaka mishi dole sai ka zo wanda ba Allah ba to wanda ka ba Allah ka huta ko ko ba haka ba to haka mutane suke sai kaɗan daga cikin ne daga cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala yi ma rahama Allah ka sa mu daga cikin wanda za ka yi marhama Allah ka sa mu daga cikin wanda duk abin da ya zo a cikin addinin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu yi imani da shi mata ƙarya inganta Allah ka raba mu da sarai da duk wani abu da zai kai mu ga wannan kenan almuhimmin uwa ba a buga addinin wannan da siyasi na ra'ayi fatacci ka ɗauko nassin alƙur'ani ka ɗora kan ra'ayinka muna fahimta ka ɗauko nassin annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ɗora kan hankalinka ka ce a wannan ya taɓa ma ra'ayina ka ce ni ina kallon a ra'ayina kaza ne muna fahimta yanzu misali abu hurairah hadisin shi da yake cewa an ce kowa zai tashi ranar alkiyama ko da wurin muhajirin a wurin da ya arwala ko yanzu da ya zo ya kara ake cewa yana son adal da shi ya tashi da auren shi da sosai ya wanke har zuwa kwamin shi ko to me yasa in siyasi ne wanda yake ya saba wa manin tun da ga inda wasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsaya muna fahimta ko to kaga nan yanzu wannan zaka zaka dauka wannan dinta sahabi ne babba yanzu zaka dauka wannan maganar tashi kace kai ma in ka zo zaka wanke hannun saboda kai ma kana son ka tashi da adam koko wanda akwai wasu maganganu da ake lallasawa gare shi wai in sai in gaska lokacin da wanda ya gaishe ke cewa ai da ya san ma wani zai gaishe da bai haka ba wallahu ta'ala a'lam kuna fahimta sauki sauran mutu na a to wanda kamar yadda malamai suka ce shi kiyasi mafi yawanci ana koma mishi a lokaci ne wanda yake na ne na larura kamar ya lokacin larura shi ne sai an nemi ayin da ta haramta abin karara babu sai an nemi hadisin da ya haramta abin karara babu kuma to sai a ga abin wani shi karancin shi ne wannan sai a ce a'a abin wanda yake cutarwa kamar yanzu alkol wannan ka je ka karanta fasoyin malamai ka alkol za ka sha mamaki har ta sauna ake wai ya halitta a samun musulmi wannan alkol a wanda yin ciwon shi kawai ya halitta ba sai kuma kana na kana kana ta haƙi kana da alkol ko ko ba haka ba ko kuma ya halitta alkol musulmi ya tashi a matsayin tare ya yi ta wanda ke da kai alkol suka suna ta tsallawa kan shi duk wani abu in ne yanzu misali ne yana alkawari karan kanshi ai kalma alkawari kalma ce wanda har larabawa alkawari suke kiran shi to kenan ka yanzu larura ita ke sa a koma zuwa ga kiyasi muna fahimta yanzu kenan sai a ɗauki asalin abu yanzu sai a ɗauka ta ba tana daga cikin kayan maye ko ba ta ciki misali sai a ce taba ba ta yin cikin kayan mali misali to taba tana da cikin abin da ke cutar da mutum ko ba ta sai a ce har tana ce to ai Allah ya ce wala ta ku bi ajikum ila tahalka kuna fahimta to kage yanzu sannan yanzu wannan tabin da in ka sha ta zaka halakar da kanka ne da kanka kenan to da wannan musulunci ya ce taba haramu aikin malamai kenan hanko wallahi da ka je ka ga aikin da malamai suke yi a yini ana tattauna wanda wata matsala ce munan daga an samu yin sai ta halarta wa su kuma suna tsoron su halitta ko su haramta Allah ya tsayi da su ya shi zai kuka dogara ko kai wannan halarci halarci ko halarci sai a ɗauki tsawon watanni ana tattauna wata matsala wanda sai kana kallon wannan hanya sai ma sai a ba lokaci kanta saboda ne kai ba ka san girma Allah ba ne ba saboda su yanzu za su magana a matsayin halittawa ne ko haramtawa to ido kan yaron ta ta ilamu wa ka ina rabbi alamin mai wannan ka sani mai fatawa kana magana ne a matsayin Allah yanzu wani zai zuwa shi malam ne hukuncin shan taba sai ka ce makruhi ko sai ka ce zai ka iya gane ko ko ba haka bane ba yanzu za ku ga wani wai shi da sai yake ne ya shirgi wai ahlus sunna ne amma tun da ya kwanta ne yake shirgi ba da shi yanzu ya komo yana rikewa ko ta wannan fato ta farta mu ta halakar da ahli suna da dama a shirye bid'a ko ko ba haka ba to shikenan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan imam malik yake cewa duk abin da bai zama addini zamanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to ba zai taba zama addini ba har duniya ta tashi kuma kowa yin yake yi wannan abubuwa Allah ya dace ta da sai Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa hallau yana daga cikin addini a wurin shi ne ba a buga wa sunna ba a buga ma ayoyin alqur'ani ko hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna fahimta ba ka buga musu misali wani irin misali a wanda ya ci karo da su to ana sanar da lokaci ya yi sun abu kenan za mu saurarawa insha Allah ta'ala har zuwa bayan sallah idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu dare sannan ina so ka zakar sati ne za a ha'in sallah ko abinda muka karanta na daidai Allah ya nuna tarayya cikin rana kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yaje mana Allah ya biya mana bukatocin mu na alheri baki daya ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon gunce ya gwada mana ƙarya kuma ya ba mu ikon gunce mu Allah muna roƙon ka kai gafara ga iyaye da malaman mu da sauran al'umma musulmi baki daya wanda suke rasu wanda suke rayu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ruha musu asiri duniya da lahira ka sa su yi kyakkyawan ƙarshe ya Allah ka sa albarka a rayuwarmu ka sa albarka a ayyukanmu ka sa albarka a kasuwancinmu ka sa albarka a karatukanmu ka sa albarka a iyalanmu ya Allah muna roƙon ka sa albarka a cikin sha'aninmu na rayuwa baki ɗaya dukkaninmu da muna da buƙatun shi mabambanta kowa na akwai damuwar da ta dame shi ya Allah kai ne ya yi damuwa ya Allah ka yaye mana ya Allah muna roƙonka ba ni azurta wa Allah ka azurta mu daga arzikinka ya Allah ka ba mu arziki daga arzikinka ya Allah ka ba mu ilimi mai albarka kuma ka azurta mu da aiki da shi ya Allah neman mu ka sa mu shi albarka ya Allah ka zama da kasan mu jiya lafiya da sauran kasashen al'ummar musulmi baki daya akwai uwa da dama da suke cewa suna bara addu'o'i Allah ka san su ka san bukatocin su Allah ka ji san ma me bukatocin su ya Allah ka biya mana bukatocin mu da mu da baki daya Allah ka shirye da mu shirya ta addinin musulunci ya Allah ka raba mu da sarrai ya Allah ka raba mu da sarrai ya Allah ka azurta mu da tsantsan biyayya gare ka da kuma annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت من خير شرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله